أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الآل يرحمكم من في السماء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال الله سبحانه وتعالى يبين سبحانه وتعالى أنا بياني akan inda za a raba abin da aka samu daga wajen barin rare a lilfukara abin da aka samu daga barin rare za a raba ne ga wanda yake almajirai mutaliku bi mahdufi ai ijabu koko ba magana rabawa bane ana magana ne akan cewa ku mamaki ku mamaki imam malik dai shi yadda aka rawaito da gagare shi ya ɗauki ayar akan cewa tana bayani ne akan waɗanda za a raba ɗin don a wato ubangiji ya ce wato a raba ga wanda suke muhajirai almajirai muhajirai allazai na uhuri jumin diyari wanda aka fita su daga gidan da jinsu ai wato ai shi ko wanda muka su da ya tafi cewa ai ta'ajjabu ku mamaki min halin muhajirina daga halin muhajirai har su nazzahu an diyar wal amwal inda suka nisanta daga gidaddajinsu suka nisanta daga dukiyoyinsu wa taraku zalika suka bar wannan ibtiga a wajhin Allah ta'ala dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala allazina uhriju wannan da aka fidda su min diyarihim daga gidaddajinsu wa amwalihim aka fidda su daga dukiyoyinsu aka raba su da gidaddaji aka raba su da dukiya yabtaguna farla min Allah sun sa neman yardar Allah a gaba wato ai an zama ku faru makata kafin maka ne suka fidda su daga gidajen nasu da dukiyoyinsu yabta gona faralan suna neman baiwa minallahi daga wajen Allah ai ɗalibi na rizka minallahi suna masu neman arziki daga wajen Allah lirarihim an amlakihim duniyawiyya dan sun kauda kai daga abin da suka mallaka na duniya wa marratillahi ta'ala fil akhirah wamar ratallahi ta'ala fil ahira suna masu neman yardar Allah a lahira suna neman cewa Allah ya yarda da su a lahira wayan surunallah suna taimakawa Allah wa rasula suna taimakawa manzo wato wato hali ne mukaddari alhali suna masu niyyar taimakawa Allah da taimakawa manzansa ula'ika wanda suka sufantu da wannan sifa wa'anda suka sifantu da wannan sifa da aka ambata humus sadiquna su ne masu gaskiya ayil hali suna ai masu tsarkakewa fi imanin a cikin imanin fasu tarun islam inda suka zaɓi musulunci wa haraju an diyari suka bar gidan dajewar amal da dukiyoyi wal asha'iri da jama'a har an ruwaito cewa akan samu mutum ya ɗaura dutse a kan cikinsa don ya tsaye da tsatsansa da shi mina biyu daga yunwa yunwa ta ci karfinsa shi ya sa yana neman ya faɗi sai ya sa dutse ya ɗaure a cikinsa fishi ta mutum yakan riƙi mafi a sanyi ba shi da wani abin da zai lulluɓa in ba haka ba sai ya haɗi sai ya rami ya shiga ramin ya ɓuya daga sanyi wanda wannan ramin da zai yake shiga shine kamar mayafinsa da sanyi ba da wani mayafi in ba wannan ba ya zo a hadisi hakika fakirai na muhajirai za su riga mawadata wajen shiga aljanna da shekara arba'in a ranar alkiyama wallazina والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين ku mamaki ma kuma daga waɗannan tabawa dara da suka riki gida a matsayin mazauni shuru wannan haɗuwa ne fi sana'i alal ansari a cikin yin yabo ga mutan madina isra bayanin sana'i alal muhajirina bayan an yi bayanin yabo ga wanda suke muhajirai wanda suke muhajirai an yabo gare su da farko sai aka dawo kuma aka yabo ga mutanen madina wanda suka riƙe gida almadinata ma ita ce madina a ita zo manzila suka riƙi mazauni da musuluncinsu kafin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shekara biyu fa'asamuha suka kiyaye madinan nan wata zuwa suka kiyaye tabil islam da suka musulunta istaba su bina kai ka ce su sun farar da ginin nata ne kamar sun yi gini ne gare ta sabo sun riki gida wal imana sun saba da imani ai alifu ma'ana sun saba da imani wa humul ansar su ne mutanen madina su ne mutanen madina wato nan shi ne inda aka ce a wita gid ilmara amilin tusif na dan malika alfiya to min kabli tun kafin a ce muhajirai sun zo a gare su tun kafin a ce muhajirai sun zo a gare su yuhibbuna man hajara ilayhi wato can da yace wato ai alifuhu suka saba da shi alifuhu suka saba da shi a share bizalika ya yi nuni da wannan izuwa cewa faɗin wal imana imana ɗin ma'amuri ne na mahazufi yanzu zama daga adabta jumloli ba adabin mafradatu ba ne don ba ma'ana ga tabawa wato a ce za a ce ta bawa al'imana a ce ta bawa al'imana ya zauna imani ai ba ma'ana ga wani imani kudurce shi ake ko a aiki da shi amma ba zama ake a cikinsa ba ba zama ake a cikinsa ba to wannan ɗaya ne daga cikin fusa ko da yake suke gudana allaftuha tibinan wa ma'an barida a faɗin mawaƙi allaftuha tibinan wa ma'an barida inda aka ce wa ma'an barida ɗin za a ƙaddara wasa ƙayyatuha na ci yadda dabbatawa taguwatawa tibinan ƙaiƙayi wa ma'an barida to shi ko ruwa ai ba ciyarwa ake ba shayarwa ake shayarwa ake shi yasa kamar an na shayar da ita ruwa wanda yake mai sanyi za a kaddara wasa gaituha ma'ana lazimu koko an kunsa wa tabawwa'u ma'anar lazimu abinda ake nufi a wato sun lazimci gida sun lazimci imani tabakunan ko an kamanta tabbatar a cikin imani da cewa kamar sun rike shi masauki ne in an tafi bisa wannan fassara ta ta ƙarshe to ya zama a maganar an haɗa haƙiƙa da majazi wanda wasu da yawa daga malamai suna ganin haka ɗin mai yiwuwa ne kamar shafi'awa amma hanafiyawa da malaman balaga da kuma wasu daga malikawa suna cewa haka ɗin ba daidai ba ne ba a haɗa haƙiƙa da majazi a waje ɗaya inda mai shawara yake faɗa shirowa daga mai fiftawar usul وذو حقيقة مجاز خلق والحق لا فشهداء لا تروم من لتهلوا للشهادات دعي إذ شاهد فيه مجاز فاصبعي من قبل تنكا في الزوان متانا مكة مهاجرين yuhibbuna suna son man hajara ilaihim wanda diya hijira zuwa gare su wanda hijira gare su suna karɓar sa hannu biyu wala yajiduna fi sudurihim hajatin ba sa samun damuwa a zukatansu hasadan hasada min ma'utu daga abin da aka ɗauka aka ba muhajiran ai atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam almuhajirin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗauka ba muhajirai min amwali banin narir daga dukiyar banin narir almutassati bihi wanda yake take banta da shi ba sa damuwa da haka ai wala gaiza wala hazazata ba sa samun bakin ciki ko motsawar zuciya fal muradu bil hajati kamar da ake nufi da hajatu wayannan ma'anonin an ruwaito cewa muhajirai da can suna zaune a gidajen mutan madina ya na madana sallallahu alaihi wasallam ribanci ya samu ribar duke banin narire sai ya kira mutan madina ya tara su ya gode musu dangane da abin da suka aikata tare da muhajirai min in zalim daga yadda suka sauka da muhajirai gidajensu da kuma yadda suka yi tare da su a cikin dukiyoyinsu sannan ya ce manzara salam sama ya ce a idan kuna so zan raba abin da Allah ya bani na daga dukiyoyin barin da tsakaninku da tsakaninsu in ya so muhajirai su ci gaba da zama musu abin da suke kansa na daga mazaunanku da dukiyoyinku da dukiyoyinku in kun so kuma sai in ba muhajirai su kadai ko ba sai na ba ku ba amma kuma za su tasba muku gidajenku sai sadu nubarata ya ce da sadu nubarata shi sadu nubarata shi ne shugaban banul khazraj shi kuma sadu nubarata shi ne shugaban banul ausi ai abinda muke so ya rasulullah mu muna ganin ka daba duk dukiyar da Allah ya baka tsakanin muhajirai in ya so kuma su ci gaba da zama a gidajen namu yadda da ta suke zama sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah masu ansara Allah ka ji mutan Madina ka ji kan ƴaƴan mutan Madina wa a ada maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba muhajirai ansara bai ba mutanen Madina ba sai mutum ukun da aka faɗa illa salasatal mutaqaddima zikruhum sai mutum ukun da aka faɗa a baya a wayusiruna suna fifita wani suna fifita wasu ala anfusin a bisa kawunan su a yafi kulli shay'in min asbabil ma'ash a kowane bangare daga hanyoyin rayuwa hatta anna man kana inda humrata ne ai ya kai matsayin cewa mutumin madina da yake auren mata biyu an inda ma yakan sauka daga ɗaya daga ciki ya aurar da ita ga wani daga muhajirai abinda ake nufi da isaro shine a gabatar da wani bisa kan mutum ya gabatar da wani akan kansa ya gabatar da wani akan rabon rai ta duniya dini ya ce don sa rai a cikin samun rabo na addini irin wannan ko abu ne wanda yake yana faruwa daga karfin sakankan cewa da matukar soyayya da juriya bisa wahala juriya bisa wahala wato ko da walau kana bai masasa ko da akwai bukata tare da su hajjatu bukata ila ma yusuru na bi yanzu abin da suke fifita kan nasu da shi ai yuqaddimuna gairahu ai suna gabatar da wani fil amwali a dukiyoyi tare da cewa suna bukata zuwa ga dukiyar wannan sifa ba ke bance mutan madina ba ana samun masu irin sama hakika rufu daga bayan umara ya ce an ba da rasu shatin kyautar kan akuya ga wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda aka kai wa kyautar kan akuyan nan ya ce ai ɗan uwanawa ne da iyalinsa sun fi bukatar wannan kan akuyan fiye da bukata ta da iyalina ya aika da wannan kan akuyan zuwa wancan shi ma da aka kai masa ɗin da ya duba sai ya tuna ce ah ai dan wanawa ne ya fi bukata ga kan akuyan nan shi ma ya ce a aika shi ma da aka kai aika ɗin ya ce ah an ya kunzi dan wanawa ne ai ya fi ni bukata har a ƙarshe dai sai kan ya dawo gidan mutumin na farko har ya zama gidan daji bakwai sun karɓi kan nan sannan ta koma kan nan ya koma ga na farkon sai wannan aya ta sauka wala yajiduna fi suduri mahadata min ma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim hashat Allah sa har waito jawab ibn al-hadabi ya karbi dinari 500 ya ko dinari 400 dinari 400 ya sanya ta a cikin jaka sannan ya ce da yaransa ka tafi da wannan jakar ka kai wa abu ubai da tabbatar jarrahi sannan in ka kai ka kai gaga fitowa ka zauna a wajensa a gidan haka ga me zai yi da ita sai yaron ya tafi da wannan dinari 400 zuwa ga abu ubaida ya ce da shi sarki mummune yana cewa da kai ka sanya wannan a cikin bukatarka akwai tayo akwai abin da yake damun ka a yanzu to kai amfani da wannan dan ka ga ka maganta wannan abin sai abu ubaida ya ce Allah ya sada shi Allah ya dada shi da sun makala sannan ya ce ta'alai ya jariya kewa yarinya ki zo ya kiran yarinyarsa ki tafi da wannan da wannan ya da wannan bakwai ke ɗebi bakwai a ciki ki kaiwa ne wannan biyar ki kaiwa ne har ya zamo gaba ɗaya ya gama rabar da ita ba abin da ya rage a cikin dinari ɗari hudun nan sai sai na umar ya dawo wajen sai yaran yaron da aka aika ya da wajen sayyidina Umar ya ba shi labari da cewa ai ga abin da Abu Ubaida ya ya samu sayyidina Umar hakika ya daura kamarta ga Mu'adh ibn Jabal yace je ka dauki kai kai masa ka zauna a ɗakin sa'a guda ka zauna a gidan nasu sa'a guda haka ga me zai yi da ita sai yaron na sayyidina umar ya tafi da wannan dinarin zuwa gidan wana a ko gidan mu'azum da jabalin ya ce sarki mummune yana cewa da kai ka sanya wannan a cikin sashen bukatunka ya ce allah da kansa allah ya sada shi ya ce ke yarinya ki ɗauki kaza a cikin dukiyar da ki kai gidan wani gidan wani kuma ki kai kaza sai matan mu'azu ta zo ta ce masakinu na rantsa da Allah mu din ma muna cikin almajirci muna cikin bukata ka ba mu alhali ba abin da ya saura a yankin da aka daura kudin sai dinari biyu sai ya ɗau dinari biyun ya jefa mata to gashi abin da ya saura sai yaron nan da sayyidina umar ya aiko ya koma wajen sayyidina umar ya ba shi labari aka faranta ran sayyidina umar da wannan abin da ya gani ya ce hakika su yan uwa ne sashensu daga sashe wani hau an aisha ta an karɓo irin wannan ma daga sai da aisha da waninta wa man yuka shuha nafsihi wanda aka tsare shi daga ƙoro don son zuciyarsa ko don a bukatarsa wanda bukatarsa ba ta hana ya ɗauka ya bayar ba aka yi masa gamna katar da yin haka a fa'ula'ika masu wannan sufar hulun su ne masu samun babban ran wato shuha shi ne hirsaha alal mali tsananin kwaɗayinta bisa dukiya man ɗin shar'iyyatu shar'iyya ce wa yuka yuka kuwa fi'il shar'i shine fi'ilin shar'i wa qawlu qawlaika jumla qawlaika wa nuflu ita ce jawabu shine ita ce jawabu wannan magana ce wadda take ta gaba daya da aka nufin fadakarwa da kawo magana bisa zargin qawlu da ruwa da yace yuka akwai nuni zuwa cewa shi ruwa gari zai labari ne wanda yake an sa shi a cikin ɗabi'ar ɗan adam a cikin mutum mutum ba ya tsira da gare shi sai fa in allah ya taimaka masa amma ba haka ba zai mutum zama koyaushe da ƙoro da ruwa duk sanda zai ba da abu ya ringa tunani yau ai ni ma zan bukata ba ran ajiye tukuna na gama bukatar na baya har abada kuma zai taɓa gama wannan bukatar ba ya za sai ta yi zauna a badaɗin bai iya bayarwa ba tare da yaƙeƙeniya da zuciya da kuma gogayya da ita to sannan ne ake iya samun nasara a ya zamo an rabu da ƙoro an rabu da rowa to والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
وتدتي هرسها على المال قال فيه إشارة أقول لك أتكون ilal farki zuwa bambanci bainal buhul wa shuri tsakanin rowa da ƙoro abinda ake kira rowa shine a hana dukiyoyi ƙoro kuwa sufa ce wadda suke tabbatacciya ta'atil ma'ruf aikata aikin alheri yana wuyata tare da shuku akan ga mutum mutum zama mai ƙoro ne to ko shi ba zai iya aikin alheri ba ko ya gogayya da manyan ɗabi'u manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan da za a yi ƙoro da imani su haɗa zuciyar mutum har abada in dai akwai imani to ƙoro ba zai sami shiga ba idan akwai ƙoro kuma imani ba zai sami shiga ba ablan umar ya ce ba abin da ake nufi da ƙoro shine mutum ya hana abin da yake nasa ba ai inda ƙoro yake ya zama idanun mutum tana haƙa duba a cikin abin da ba nasa ba wani mai abu yana kashe abin amma shi yana hange-hange yana lissafa-lissafa ai wani ɓanna yake ai wani kaza yake sashen malamai suka ce wanda bai riƙi wani abu ba da Allah ya hana shi daga rukonsa bai hana wani abu ba da Allah ya umarce shi da ya bayar to hakika ubangiji ya kare shi daga shuha nafsi to والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم لكم وإنهم إمامتهم قولنا اسكزوا باين ون من المهاجرين والأنصار باين مهاجرين بتم مدينة إلى يوم القيامة تأذوا على القيامة يقولون دسوا إنهم ونسكزوا لك باين abinda suke cewa abinda suke yi shine suna cewa rabbana ghfir lana Allah muna roƙonka kai mana gafara wali ihwanina kai gafara ma ga ƴan uwanmu allazina sabaquna bil iman wanda suka riga mu wajen ba da gaskiya wanda yake sun riga mu ba da gaskiya ai bil mauti alai suka mutu akan ba da gaskiya fa yan bagiri kulli wahidin ya kamata ga kowane daya wanda suke ba su faɗa ga wannan magana ya nufi da kalmar wanda ya riga shi a wanda duk ya turu zuwa lahira kafin shi turuwarsa tun daga zamaninsa na yau haƙi zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya shiga da baki ɗaya wanda suka gabace shi kenan daga musulmi ba wai kawai mutanen muhajirai ko mutan madina ba walatan alfi qulubina gilla ubangiji kaka sai ya kulle hikidan kulle lillazina abanu ga wanda suke mumune a cikin zukatanmu innaka ra'ufur rahim ubangiji kai mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواننا لإخوانهم الذين كفروا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون to a imam malik ya ce ai kenan wannan ayoyin da suka gabata suna nuna mana cewa duk wanda zai zo daga baya ya zama shi ba abin da ya dauka sai zagi da cin mutuncin wani ko wasu a cikin magabata to wannan mai yin haka ya tabbatar da cewa shi bai cancanci komai ba a baitul malin musulmi don ko Allah ya faɗi dau'o'i uku da suka cancanci a basu daga baitul malin ya faɗa da fuqara al muhajirina ya faɗi wallazina tabawwa'u dara ya faɗi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wannan nau'i uku ne kenan za a basu daga baitul malin musulmi ashe wanda shi ba haka yake ba bai cancanci a bashi komai ba ya zama kenan a hakika shi ba musulmi bane ba musulmi bane na hakika duk wanda zai zo daga ba ya zama yana taba magabata to ai ya nuna cewa shigarsa a musuluncin da magana alam tara yanzu ba kai duba ba tanzura yanzu ba kai duba ba ilal ladina nafaqu ga wannan da suka yi munafinci min ahlil kitabi ah, wato ya yaquluna li ihwanihim allazina kafaru baka duban munafikai yanda munafikai suke ce ga ƴan uwansu wanda suke kafirai min ahlil kitabi daga wato ahlul kitab lamma zakara sana'a alal muhajirin da Allah ya ambaci yin yabo ga muhajirai wal ansari da mutan madina da mabiyansu sai ubangiji ya biye da ambatan halayen munafikai wanda suke munafinci irin abin da ya ku tsakaninsu da banin narir su ne abdullahi ubayyin da jama'arsa wato su ne munafikan su ne munafikan maganar ko da ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ya ta'atta minhu lidan ko da duk wanda zai dace a ce an maganar da shi ya dau umumi kenan yanzu ba ka duba zuwa wannan da suke munafinci wanda suke cewa ga yan uwansu wanda suke kafirai daga alul kitabi qawm banu narir su ne banu narir wa iwanu fil kufri da yan uwansu a cikin kafirci suna faɗa wa yan uwansu a cikin kafirci la'inuritum wallahi in aka ce za a fidda ku lamu qasamin fil arba'ati mawali wannan lamun na rantsuwa ne a gurare hudu waje na farko shine wannan la'inuritum lanarudanna ma'akum na biyun kuma shine lanan surannakum sannan wato wato la'inuritum lanarudanna ma'akum lanarudanna ma'akum shine na biyu wani kutub lanasurannakum shine na uku la'in hurju shine na hudu shi yasa wato a gurare hudun dillamin na rantsuwa ne wallahi in aka ce za a fidda ku daga madina to sai dai a fitar hannu ba makawa mu ma za mu fita wala nuɗi fi kuma a hada na bada wallahi munafikan da suke faɗa wa yahudawa ba za mu yadda mu bi wani ba akan magana ku inda akan a taɓa ku ne ko sai an gabayan ku to ba da mu ba ba za mu taɓa yadda mu bi wanda ya ce ya zo da wannan ba wa in qututum in aka yake ku wuzfa minhu lamul muwadda in da za a ce wala in qutiltum wallahi in wasu kace za su haike muku da yaƙi lan alanan surannakum to wallahi sai mun taimaka muku sai mun taimaka muku to a wallahu yashhadu Allah ya tabbatar innahu lakazim to wasu dinnan ƙarya ba za su iya taimaka wa yahudawa ba in aka ce za a fidda yahudawa لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا ولئن قوتلوا لا ينصرنهم ولئن نصروهم ليولن ليولن الأدبار ثم لا ينصرون.
لئن خرجوا وبنجي والله da za a fidda Yahuda wannan wallahi da za a fi da yahuda wannan la ya harujo na mahu munafikan nan ba za su taɓa yadda su fita tare da su ba duk abin da suke cika baki ne amma da za a zo da abin a aikace zare jiki za su wala in qutlu wallahi da a ce za a yaƙi yahuda wannan la yansurunahum munafikan nan ba taimaka musu za su yi ba wala in nasaruhum kuma wallahi ma da a ce za su ce ba za su taimaka musu din ai ja'uli nasrihim ai a ce sun zo don su taimaka wa yahuda wannan laiwan lunnar ba wallahi za su koma da baya za su gudu wasu tubu ne bai jawabin kasamin mukaddari an jawabi sharɗi fil mawari ilhamsa an wadatu da jawabin a rantsuwa abin kaddarawa a wuraren nan daga a ce sai an kawo jawabin sharaɗi aka bar kawo jawabin sharaɗin an wadata da jawabin rantsuwar wa hazif la dastima'i shar'in wa qasam jawaba ma akharta fa wa multazam to su malayu sun sannan yahuda wannan bayan da za a su samu taimako akan musulmi لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم ubangiji ya ce wallahi ko dinnan a shaddu rahabata kun fi tsorata su munafukan nan sun fi jin tsoronku fi su dorin sun fi tsoronku a zukatansu ayin munafikin ai su munafukan minan lafiya da yadda suke tsoron allah litahiri azabi tunda suna ganin allah ba zai gaggauta musu azaba ba shi yasa suka fi jin tsoronku suka fi shayinku fiye da tsoron allah da suke zalika me yasa haka ya same su suke da wannan sifa ta sifidin tsoron mahaluki akan tsoronsu ga haliku ga Allah mahalicci wanda shi ya cancanta a ji tsoro amma su wannan sai zamo tsoronsu mafi yawa ga mahaluki ne to a zalika bi annahum qawmun la yafqahun wannan ya amfure gare su saboda su dinnan ba su da fahimta su dinnan ba su da fahimta shi yasa har suke bisa wannan tsari لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون la yuqatilunakum munafiqan nan ko yahudawa ba za su iya cewa za su tare ku da yaƙi ba jami'an suna haɗe illa fi ƙuran muhassana sai fa in suna ganin suna cikin biranen su biranen da yake an katangance ta da katanga eh, akwai fadala da ta kewaye aurin wala jidar ko ko daga bayan bango wato wata ƙira'a jidarin wata ƙira'a judurin نعم
ba su yaƙinsu harbuhun yaƙin da ke tsakaninsu bai namu tsakaninsu shadidun ya yi tsanani mai tsanani ne kwarai a a haka a zahiri kamar kansu a haɗe yake amma faɗan da ke tsakaninsu ya fi muni tasibin jami'a in ka gansu sun haɗa kai a zahiri sai ka ɗauka cewa komai nasu tare suke sai ka ringa ɗaukan su gaba ɗaya mutami'ina masu haɗuwa ne wa qulubum shatta alhali zakatansu suna mabambanta mutafarriqatu mabambanta ne hilafal hisbani sabanin yanda ake zato zalika bi annahum qawmun la yaqilun abinda yasa mun yahuda wannan suke bisa wannan sura saboda cewa su mutane ne da ba sa iya hankaltar mislahu ko musalahu irin misalin da ake bayarwa a kansu ba fi tarkil imani ba sa iya wa- wato ba sa iya wato misalin da ake kawowa a kansu a game da barin imani su dinna ba masu hankali ba ne ba su da hankali shi yasa har suka kasa ba da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala da masu hankali ne da sun ba da gaskiya da Allah نعم hankali na hakika ga ɗan adam yadda da Allah duk wanda ya yadda da Allah ya yi aikin ibada yadda Allah yake nema to wannan mai hankali ne Em, dan an ga bai iya sarrafa duniya ba ko abin da ya shafi duniya to wannan ba komai ba ne amma duk irin wayan ɗan adam akan ya sarrafa duniya amma ya zamo lamarin Allah ba tsawa yake ga lamarin Allah ba to wannan ai ya tabbata mara mara hankali Ehem, ya tabbata mara hankali shi yasa al'aqalu alfahamu anillah hankali na hakika fahimta daga Allah
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم a siffarsu kamar misalin waɗanda suka zo ne kafin su ba a daɗe ba bi zamanin ƙaribi ba daɗewa tsakaninsu da zamanin yahuda wannan wahum ahlu badar su ne mutanen badar wanda su an yaƙinsu a shekara ta biyu daga hijira su ko banu nariri wato sai a shekara ta hudu aka yi minal mushrikina daga mushrikai zaqu wa bala amrihim Ah, sun ɗanɗani sakamakon abin da suke aikatawa uqubatahu sakamakon abin da suke aikatawa fi duniya tun a nan duniya min alqatali aka kashe su aka kashe wasu da yawa a cikin su wa gairihi da waninsa walam azabun alim haqiqa azaba mai radadi ta tabbata gare su mu'lim azaba mai radadawa fi lahirati a lahira كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كبر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين to kama tsali shaidani a masaluhum ayran yanda za a kwatanta yahuda wannan ko munafikan nan نعم yanda za a kwatanta yahuda wannan fi saba'in minal munafiqin da suke sauraron munafikai wa tahallufihim anhum da kuma yanda munafikan suka ki fitowa dan su taimaka musu lokacin da aka ce da yahuda wannan dole sai sun bar garin su sai sun bar kasar su munafikan da za su ke cika baki cewa in haka ta afkuto sai dai a hada hasu a kora sai gashi sun zaman su a gidajen su ba su fito ba to kama sanin shaidani kamar yadda shaidan ya ya- yayi ne iz qala lil insani lokacin da shaidan yace da mutum ukfurka kafurta za ka tsira zan tsirar da kai daga halin da kake ciki falan ma ka fara amma da mutumin ya kafirta ƙala shaidan ya ce da shi ni bari umminka ba ruwa na da kai ba ruwa na da kai bai tsirar da shaidan ba to haka so babu na suka yi wa banun na rere sun faɗa musu ba za mu kyale wani ya taɓa ku ba in ma cewa aka sai kun fita to sai dai hammu sai dai a ci a haɗa hammu amma da aka zo fidda su ɗin munafukan nan suka yi lakwas a gida ba su fito ko ina ba a wato shi ya sa zama misalin su kamar misalin shaidan ne da ya ce da mutum wato ya nema daga mutum cewa ya kafirce wa Allah amma mutum yana kafircewa kenan sai shaidan ya ce ba ruwa na da kai inni a hafin rabbal alam ni na jin tsoron Allah mai tafi da komai na halitta ka zuba minu wannan shaidan ya faɗa ne bisa fuskar ƙarya wariya dan a san da shi dan a san da shi وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما سيك أرشان سيزمو أو القاوي والمقوي والمقوي أي وندا ميبيك ميبتر ودا كمشي وندا أكبتر أي القاوي والمقوي مقوي wa ƙuri'a bin rafi akwai kira a fakana aƙibatuhuma ismu kana ya zama shine sunan kana annahuma sai zama shine labarin amma a kira a aƙibatahuma to annahuma fin nari shine sunan kana aƙibatahuma ko shine labarin halidin fiha wanda in sun shiga wutan nan ba magana fitowa har abada har abada suna cikinta wa zalika za'u zalimi irin wannan sakamako da aka yi musu aka sakamakon duk wani azalimi yake duk azalimi to shi ma ba makawa sai ya ga mummunan sakamako babban zalunci shine musun Allah Allah ya bawa ya azurta shi ya hore masa komai amma ya dawo yana da awar aima ba Allah to wannan zalunci ya kowane zalunci zalunci يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا Ubangiji ya ce ya ku wanda suke mummune wato can da ya ce iskala lilin sani iskala lilin sani almuradu bihi abinda ake nufi da shi barsisal abidu barsisa mai ibada dan abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzala ya ce mutumin da shaidan ya ce da shi okufur wani mai ibada ne inda humra'atu sai wata mace ta zo ta sauka a wajensa sai ya sadu da ita asaba halamamu ita wannan matar da ta sauka a wajen mai ibadan nan tana fama da taɓin aljanu ta zo ne ta sauka a wajensa don yi mata addu'a shaidan ba sai ya kawata masa ba ya kawata wa mai ibadan nan har sai da ya sadu da matar nan sai ta ciki sai mai ibada shaidan ya zo ya sake faɗa masa to kai tana mai ibada mace ta aka ce ta zo wajen ka ta yi ciki ai mutane sun ta magana a kai abinda za ka yi kawai ka kashe ta sai mai ibadar nan ya kashe matar don jin tsoron kada a ce ya kunyata shi kenan sai shaidan ya je wajen mutanenta cewa ku ko ko san wanda ya kashe muku yan uwa ku zo mu je in raka ku mai ibadar nan da ake cewa mai ibada shi ya kashe muku yan uwa suka zo aka haka aka ga koga ita gagawar tata da suka zo suka sauko da mai ibadar daga inda yake ibadar don su kashe shi sai shaidan ya zo mai ibadar ya yi masa alkawarin cewa inda zai masa sujjada sau daya an yi jiya huri zai tsere da shi daga wannan halin sai mutumin ya yi sujjada ga shaidan nan take shaidan ya ci ba ruwansa gisar wannan ba sai sa an yi dogon bayani a kanta a littafin shaurahiti bisa hadisai arba'in a wato na nawawi shabrahiti ɗaya daga cikin malikawa ya yi wa arba'una hadisan na nawawi sharhi to a wannan sharhin da ya to ya kawo wannan ƙissar ta barsisa da tsawaitawa ka iya komawa ga wannan sharhin na shabrahiti akan arba'una hadisan na nawawi ka dubi wannan kissa to a wato ya faɗa ne cewa inni a hafi rabbal alamin dan ƙarya dan ƙarya ne da riya bai taba idan da a ce yana jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah ai da ya dawo ya gyara tsakaninsa da Allah da ya dawo ya gyara tsakaninsa da Allah to da aka gama bayani akan wannan sai aka dawo aka fuskanci mummuni lamma zukirat sifa lamma zakara sifati kullum min almunafiqina wal yahud yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci sifofin kowanne daga munafikai da yahudawa wa ma'ala ilai amruhum da abinda lamarinsu ya dawo gare shi to wa'azal muminina sai ya dawo ya gargaɗi mummunai da gargaɗi hasanatin kyakkyawa domin tsoron domin a tsawatar da su a tsawatar da su kasu taba yadda su zama kamar wanda ambatonsu ya gabata kamar munafukan nan kamar yahuda wannan wannan bin wannan tsari a wajen gargadi yana sa gargadin ya sami shiga zuci sai a ga wanda aka yi wa gargadin ya aiki da gargadin ya tsaya ayyuka na biyayya ga Allah to
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير bima ta malu a ce za a yi wa mutum gargaɗi kafin a yi masa gargaɗin a kawo wani wanda shi a rayuwarsa ɓanna yi a nuna masa kuma ga irin sakamakon da shi mai ɓannan ya game da shi a rayuwa don aka dawo aka yi masa gargaɗi sai gargaɗin ya fi karɓuwa a wajensa saboda gudun kada a ce ya faɗa irin wanda abinda wannan da aka faɗa ya faɗa a ciki wani subhanahu wata'ala ce ya ko wanda suke mummunin ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa wato wanda malamai suke faɗa cewa ita takawa tana da rukunai guda hudu shine imtisalul mamurati zahira da imtisalul mamurati batin da wato istinabul manhiyati zahira da istinabul manhiyati batin mutum ko a gaban wani ne ko ba a gaban wani ba ya kokarin zuwa da abin da Allah ya umarce shi kuma ko a gaban wani ne ko ba a gaban wani ba ya kokarin kaurace wa duk abin da Allah ya hana shi daga gare shi to a ya kone ki sun ba da gaskiya uttaqullah ku tsoron Allah wal tazuna rai ta saurari ma qaddamat abinda ta gabatar ligade ga zuwan alkiyama kada ku dauka irin abinda kuke a duniya ba a rubuta ba an rubuta kuma ba makawa za a ba ku ku duba ku gani وكل إنسان نزلناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منصورا منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا turai ta tunani ta ta duba mai irin mai za ta gabatar a gobe alkiyama wata kulla wato irin abinda za ta zo da shi gobe alkiyama to wannan kenan yake nuna ba tun a nan duniya kafin a ce an je ga yi masa hisabi to ya kokari wa kansa hisabi ya kokari wa kansa hisabi wal ma'ana abinda ake nufi wal tabhas ta za ta binciko wata wa wal tabhas wa tahassal nafsal amal alladhi qaddamatu li gadi ke kokarin bincike akan ainihin ayyukan da ta gabatar dan gobe alkiyama wazalika wannan ko li'anna jami'a ma ta'amalu fi duniya domin duk abin da rai za ta yi a nan duniya tara da za a hufi kiyama za ta ga sakamakon duk abin da ta yi a duniya a ranar alkiyama shi ya sa a kalihatar al'aƙinu ayyan da za a yi an faɗi yadda abin yake duk irin abin da kai in ka fi kowa kirki da aikin alheri sai an kawo ma wannan aikin ranar alkiyama haka nan ka fi kowa ɓaci da ɓanna to sai an kama wannan aikin ranar alkiyama yasa aka ce kenan bawa ya zaɓa wa kansa me yake so yi ya dubi sakamakon da ake bayarwa a kan kowanne ga sakamakon ayyuka na gari ga sakamakon kuma ayyuka wanda suka ba daidai ba lima warada dan abin da ya zo a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ce mai hankali wanda ya tsaya bi da zuciyarsa yi aiki saboda abin da zai zo masa bayan mutuwa wanda yake wawa kuwa shi ne wanda ya biya wa zuciyarsa duk irin abin da take so ya yi burce-burce a janibin Allah ai Allah zai kaza Allah zai kaza Allah zai kaza to ya Allah zai gafarta min Allah zai yafe min Allah zai min kaza to wanda ya tsaya yana irin wannan shine ya tabbata cewa a wawa ne Allah ya ba ɗan adam iko ya ba shi dama ta ya tsaya ya bauta masa shi yasa me ai me abin nema daga ɗan adam ya tsaya bauta wa Allah hakikanin bautarsa ba ya tsaya ya rayu yana burce burce ba cewa ai ko na yi kaza ta yi Allah ya hore min ya zan tuba in tuba da sauran irin wannan to kai ya rayu akan irin wannan to wattaqullah a wata zo nafsu ba kada maliga rai koyaushe ta ringa tunanin mai ta gabatar a gobe wanda yake kamar gobe gobe ne yau da kiyama da ranar kiyama wata kulla ku ji tsoron Allah inna la yajrun ma ta'malun Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa duk wani abu da kuke aikatawa to Allah yana sane da shi ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا من جديتي كفو تبعي داكو زمو كالذين نسوا الله كما قلنا سكمن شيء لمرن الله يزمو باسا تلمرن الله تركوا داعته سكوا بيئيا الله أشار بذلك مفسر يا يميني دون إلى أن المراد بالنسيان إذا أتوا أبن أكي نفي دمن فور التوف بري قبادا وليس المراد, وليس المراد به عدم الحرز والذكر cewa ba a haddace ba ko ba za a iya ambatan abun ba ko ba haka ake nufi ba a ce mutum ya mance gaba daya to a kakku zama kamar wannan da suka mance da Allah ta rafu da aka suka babbiyayya ga Allah fa an samu amsal ubangiji ya sarauta mance kawunan su daga kawunan nasu su ne suka dawo suna wato su ne wa'annan dinnan wanda da suka bar Allah ya ce su bi shi suka ƙi biyayya shi kenan sai suka dawo duk abin da zai sabauta musu tsira a gobe lahira sai suka bar shi shi yasa kamar sun mance da kawunansu shi yasa abin da yake ga ɗan adam idan ɗan adam ya ambaci Allah ma'ana ambatarsa ga Allah ya tsaya biyayya ga Allah da bautawa Allah to sai Allah ya sa ɗan adam ya tuna da kansa cewa ga abin da zan yi dan in tsira a gobe bara in yi amma na adam yace bara ya mance da Allah to sai Allah ya sa ya mance dan adam ya mance da kansa ya ringa ganin shi yo ai koma me tsira zai alhali ko ba haka bane eh ba haka bane akwai hisabi da dole sai an yi masa a to fa an samu an samu an yi kaddabo da hahari yasa suka mance da kawunan su ta kasu gabatar da aiki na alheri ga kawunan nasu ula'ika masu wannan sifar da aka ambata humul fasikun su ne kangararru su ne wanda yake sun kangare gaba daya
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار wanda suke in an je lahira wuta za a kai su wutar da in an kai su da wama za su yi ai ba da za a ce sun zamo daidai wasabul janna da yan aljanna wanda su in an je lahira aljanna za a kai su suna samun duk abin da suke sha'awa a ciki wanda kun fiya matar ta yi an fusu kun wanda kun fiya matar da uwar duk abin da suka ce a kawo shi za a kawo to yanzu wanda sa taɓa zamowa daidai da yan wuta a ba za su taɓa zamowa daidai ba a sabon jannati yan aljanna humul fa'idun su ne wanda suke masu rabauta haza kattabi ne wannan kamar jange zane li qaulihi ga fadin sa ya ila zina mutu kullaha wa tazunna sun ma qaddama liga wa zalika wannan ko la'anna Allah ta'ala domin ubangiji tabaraka wa ta'ala la ba amara almu'minina bit taqwa da ya umarci mu'mine da tsoron Allah ya umarci su da cewa duk abin da za a su ringa hangen me zai je yanzu ana neman dan adam a kowane hali duk abin da zai to ringa hangen me zai je yanzu da kuma tsayawa a aiki mai amfani ya hane su daga rafkana da kama da wanda ya mance da'ar Allah biyayya ga Allah sai wato a sai ya jage zar wannan da abinda zai faɗaitar da bayi a cikin su tsaya su bi Allah abinda zai kusata su zuwa ga Allah kusaci wai qarbuhum ilaihi zulfa abinda zai kusata su zuwa ga Allah kusaci aka ce wa la astawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati in aljanna humul faizun su ne wanda za su rabauta su ne hakika suka rabauta dan wuta ai ya gama halakar da kansa ya dawo kansa azaba madawwamiya
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون to da wannan na hadal qur'an ubangiji yace da a ce za mu saukar da qur'anin da a ce qur'anin nan an saukar da shi ala jabalin akan dutse a ce dutse aka sauko wa da qur'ani wajda ala fihi tamyizan a ce Allah ya sanya tamizi a cikin dutsen nan kal insani irin tamizin da aka sa ga mutum to laura ai ta huda kaga dutsen hasham mai kaskan da kai mutasaddi an wanda yake ya farfashe min hashatillah saboda tsoron Allah dutsen nan da sai ya farfashe sai ya farfashe wato shine yace abinda ake nufi daga kawo wannan maganar shi ne a faɗakar bisa irin yadda zukatan kafirai ta ƙeƙashe da munin ɗabi'unsu wannan akwai nuni a cikinsa ga wanda tsoron allansa yake ɗan kaɗan yayin da ake karanta ƙur'ani wanda ya kau da kai daga tsayawa ya lura da duk abin da aka faɗa a ƙur'ani ya ƙi tsayawa ya bi umarnin da ƙur'ani ya zo masa da su bai hannu da hana-hanansa ba abin da yake wajibi a kan duka wanda yake musulmi shine ya tsaya ya lura a cikin ƙur'ani mai ƙur'ani yake faɗa masa duk abin da ba ka karanta a ƙur'ani to ka ɗauka da kai fa ake kar ka ɗauka cewa da wani can daban ake a'a da kai ake da kuma nuna tsoron Allah wal khushu'u da nuna tsoron Allah yayin karanta Qur'ani domin ba wani hanzari da za a kawo a cikin an bar wannan da domin da a ce da a ce za a zantar da aljibalu duwar wasu shine na ibil fa'ilin hudu bi hadal qur'ani da wannan qur'anin a ce an yi tarkibin hankali a cikinta lanqadat limawa'izihi da sai ya tajawo duwar waɗannan sai ta jawo ga gargaɗin da ke cikin qur'ani da ka ganta mai kaskan da kai mushfiqatan tana mai tausayawa kanta daga azabar Allah tana mai tausayawa kanta daga tsananin a wato saboda tsoron Allah to da mun saukar da wannan ƙwari masa dutse da ka same shi mai kaskan da kai mai kike cewa min hashatilla saboda tsoron Allah watil kalamsal irin wannan kwatanci ne ake an kawo kwatancin ne na ribuha ya zama koyaushe muna ƙara kawo misalan wannan kwatancin da Allah ya tafakkaru ko dai dan adam ya tsaya yi tunani manufa da kawo komai na ƙur'ani shine dan adam ya tsaya ya duba a cikin ƙur'ani ya gargaɗi da ƙur'ani yadda zai zamo ya tsira bari ma zai tsirar da wani shi kansa ya tsira a kansa kuma zai sabota tsira ga wani والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله شيني الله شي كدai الذي لا اله الا هو wanda ba wanda yake ya cancanci a bauta masa in ba shi ba eh wato shi da qur'ani yadda aka faɗa abu ne mafi ɗaukaka a cikin littattafai na Allah kuma ba za a tsaya abu ƙur'ani ba sai ɗan adam ya ɗauka komai na cikin ƙur'ani kamar shi kaɗai ake faɗawa shaka ɗauka wasu za su yi wasu suna aikin ake dan baka yi ba ba komai a'a kamar domin ka ne kai kaɗai Allah ya aiko ƙur'anin yasa kuma kai ne wanda Allah zai tambaya kai ne wanda Allah zai tambaya za a kai matsayin a ce da kai da ƙur'anin kun tsaya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala wanda ƙur'anin nan shi ne zai kwance ka ko shi ne zai ɗaure ka shi yasa a san girman ƙur'ani a tsaya a san girman ƙur'ani wa ƙur'anin da yake daman Allah ya saukar da shi ne don a lura da abin da yake ciki kitabu nan zallahu ilaika mubarakun liyar dabbaru ayati wale ta zakara ulul albari to huwa Allah Allah shi ne Ubangiji allazi la ilaha illa wanda ba wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa in ba shi ba alimul ghaibi wani abu da yake a fake Allah yana sane da shi wasu shahada ya san kuma abin da yake a wannan duniya ko a wannan halitta ta fili asir wal ananiya ubangiji ya san abin da yake koye ya san abin da yake a fili huwa rahmanu rahim ubangiji shine mai yawan jin kai ga ma'abuta bin sa rahim mai tausayawa gare su والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو Allah shi ne Allah shi kadai ba wani abin bautawa da gaskiya in ba shi ba almaliku wanda shi kadai shi ne yake da sarauta sarauta ta haƙiƙa duk wani wanda za a ce wane yana da sarauta ko sarki ne to wannan dangana sarauta da ake gare shi ko aka kira shi sarki ta fuskar majazi amma Allah shine al-malik ai al-mutasarrif fi halqihi wanda yake tasarrufi a cikin halittarsa bil idadi ta fuskar samarwa wal idami da rasarwa a samar da wanda da babu su a rasar da wanda akwai su a waye gari an haihu a waye gari an mutu al-quddus wanda yake tsarka al-zahir amma la yaliqu bihi wanda yake ya tsarkaka daga dukkan abin da bai cancanta a ce za a sfanta shi da shi ba assalam wanda yake mai kubutar da wanda suke nasa daga duk wani abin ki ko ko wanda yake ya kubuta daga dukkan wata tawaya shi ne yace da yace assalamu zus salamati ma'abucin kubuta minan naqais daga duk wata sifa ta tawaya daga duk wata sifa ta tawaya ko kuma allazi yusallimu ma'ana assalamu shine ubangijin da yake yin sallama ala ibadil mu'minina gabanin sa mu'minai fil jannati a cikin aljanna wa alal anbiya fid dunya yana yi wa annabawa sallama tun a nan duniya au as-salim min kulli naqsin ko ko ma'anar wato salamu shine ubangijin da yake ya tsarkaka ya kubuta daga duk wata daga duk wani abu na tawaya awil mu'amminu min al-muhawir aka ce kuma ma'ana assalamu shine mai amintarwa daga duk wani abin tsorowar mahalik ko guraren halaka to al-mumin wanda yake mai gaskata manzanninsa al-musaddiqu rusulahu mai gaskata manzanninsa bi halqil mu'jizati lahum ta fuskar halittar mu'jiza a gare su al-muhaiminu wanda shi ke kula da komai ba mai kula da wani abu a cikin halitta in ba Allah ba min haimana yuhaiminu muhaiminu an ɗauko shi ne daga fi'ilin haimana yuhaiminu idza kana riqiban alshay in ya zamo yana lura da abu ai ash-shahidu ala ibadihi bi a'malihi ubangiji subhanahu wata'ala mai shaida ne akan bayansa da irin duk abin da suka aikata duk irin abin da ɗan adam ya aikata ko wata halitta abu bane wanda zai ɓuya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa zai shaida akan bayi da duk abin da suka aikata wa mata kunu fi shani wa mata luminu min qur'ani wala ta'malu min amalin la kunna alaikum shuhudan nistufiruna fi to al-muhaiminu min haimanu min zakana ay shaidu ala ibadihi bi amali al-aziz wanda yake mabuwayi alƙawi mai iko aifa huwa min azza bi ma'ana galab shi azizu an ciro shi ne daga fi'ilin azza wanda yake nufin galaba yayi rinjaye ma'anar azza ai galaba wa qahara ya yayi nuna rinjaye fa yakunu min sifati dalal in an ba shi wannan fassarar ya zama daga sifofi ne na girma wai su an yi kuna min azabi ma'ana kalla ta yi zama azizu din daga azza ne mai ma'anar kalla falamin jalla hula zero ya zama ubangiji subhanahu wataala ba shi da kini gaba daya wa huwa min sifati sulub ya zama kenan in an tafi musu wannan fassara izzatullahi tana daga sifati sulub to al-jabbar wanda yake dorawa jabara halkahu ko wanda yake yi wa halitta dole wayi wa halittarsa dole alama a rana bisa abin da ya nufa daga gare su kowa a cikin halitta yana zuwa da abin da Allah ya nufa ne daga shi ya zo da shi ba wanda yake zai iya zuwa da abin da Allah bai nufi ya zo da shi ba to almutakabbir wanda yake mai girma amma la yaliqu bihi ya girmama daga duk abin da bai dace a ce za a sifanta Allah da shi ba subhanallah ubangiji ya tsarkaka nazzaha nafsahu ubangiji da kansa ya tsarkake zatinsa amma ya yi shirku daga irin abin da kafirai suke tarar da Allah da shi to Allah ya tsarkaka daga wannan والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
to huwa Allah ubangiji shine Allah alhalik wanda yake shine mahalici ba wani mai wata halitta ba Allah ba tabaraka wa ta'ala albari'u wanda yake shi ya farar da halittar daga halin babu almunshu ay ya bayyana halitta min al'adami daga halin babu ay gubiyu lil ayani ubangiji da yake ya fara halittar ainihin halittar almubrizu laha wanda ya bayyana ta daga halin babu almusawwir mai surantawa ay mubdi'u lil ashkari ay mai bayyana sufofi ala hasabi iradati dacewa da yanda yake nufi ba da kulla shay'in min al mahluqat suratan hasatan ubangiji tabaraka ta'ala ya baiwa kowane ɗaya daga cikin halitta sura ta musamman waya ata mutafarida da sifa wadda take ko mun ta makaɗaiciya ya tamayyazu biha da za a iya bambanta daga sauran halitta da wannan sifa alhati lafiya tare da sabanin halitta waka sanatiha da yawanta amma kuma tare da haka sai kaga a cikin mutum miliyan ɗaya wannan ya wawu ba mutum miliyan ɗaya ba a cikin mutum biliyan ɗaya wannan yawa a iya gane wannan to waye mai iko akan haka in ba Allah ba a ce a halitta da yawa da yawa da yawa da yawa amma tare da haka kowanne a cikin halittar an bashi yadda zai zamo ya bambanta da sauran halitta ai wannan sai ikon Allah laura asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah at-tis'atu wat-tis'una sunaye 99 alwaridu bi hal hadisu wanda yake hadisi ya zo da su a cikin hadisi an faɗi waɗannan sunayen na Allah 99 yadda aka gabatar jalaluddin saudi ya gabatar a can wato a ƙarshen tafsirin suratul isra'i wulula wadda rahman ayyan mata dofar wula suna to wal husna husna din muwannasul ahsani muwannasul ahsanu ne ahsanu mafi kyau namiji husna mafi kyau mace mafi kyau mace shi yasa al tafrilin ne da aka ce al husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal baki da abin da yake cikin samai da kasai suna tsarkake ubangiji duk wani abu da yake sama da duk wani abu da yake kasa yana tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala to huwal azizul hakim ubangiji shine mabuwayi wanda yake ba yanda za a yi ya zartar da abu a ce wani ya isa ya tada wannan abin da Allah ya zartar in ka ga abu bai samu ba to Allah bai zartar da shi ba amma in dai Allah ya zartar da abu to ba makawa sai abin ya abu kuma ubangiji gwani ne wa yana ajiye abu inda ya dace a ajiye shi ya ra'ul shay'a mawuƙahu yana ajiye abu inda ya dace a ce an ajiye abu takaddama awwalaha wannan sunaye guda biyu irinsu sun gabata a can a farkon sura a sabalin lahar sawati wal azizul hakim wal ladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab to kuma sai ya zama surar aka cika ta dai da haka shi yasa ya zama yadda aka fare ta aka aka cika ta to a ya cika ta da tasbihi kamar yadda ya fare ta da tasbihi isharatan dan nuni zuwa cewa a tsarkake Allah shine babban manufa shine farko shine ƙarshe cewa ƙarshen a ce mutum ya san Allah shine a ce mutum ya tsarkake Allah daga dukkan irin wani kwatanci ko surantawa da hankula za su wal'azu an darki zatin lahi idrako wanda yake ya yadda bai san Allah ba to shine ya san Allah wala mushawa mata tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sani sanin Allah iri biyu akwai sanin Allah duk wanda ya da'awar wannan sanin Allah ya ce ya san Allah haka to sai a kashe shi ya kafarta akwai sanin Allah kuma wanda duk ya ce bai san Allah ba a haka to shi ma sai a kashe shi ya sa akwai sanin Allah wanda ake bukatar a ce kowa ya swantu da haka shine me bawa ya yadda da cewa sanin Allah ya gagare shi ya gagare shi la ya arifullaha illallahu fatta'idu faddinu dinani imanin wa ishiraku ba wanda ya san Allah sai Allah shi yasa duk abin da za ku yi fiye sannu sannu addini iri biyu ne akwai imani akwai ishiraki a sanin Allah ku wanda duk ya ce bai yi ba za a ce ya kafirta to shi ne yadda da cewa akwai Allah wanda ya ce shi bai yadda akwai Allah ba to ai wannan ya kafirta kamar yadda wanda ya ce shi ya san Allah ya Allah yake shi ma za a ce ya kafurta to alhamdulillah Allah ya hore mana sanin nasa wanda za mu tsaya mu bauta masa wanda karshen mu za ta kyau a wajensa wanda karshen mu zai kyau a wajensa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سيدنا كبيرا والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين